To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salamu ala al-mab'us rahmatan lil alamin. Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau 21 da watan Zulqa'da shekara ta 1446 Hijiriya. Zan mu ci gaba da karatun littafin mu na luga na karantar luga da kuma yaban Annabi alaihi salatu wassalam a tare shine littafin Al-Burda na Al-Imam Al-Busairi. Zan mu tashi a inda mala yake ca baiti na 25 ne ko a cikin nawa dai wanda yake a nan gurin zan mu tashi a baiti na 25 mu ɗauki baituka guda biyar wanda suke a nan mala yake cewa wala tuɗi minhuma khasaman wala hakaman fa anta ta'rifu kaida al-khasim wal hakami astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bi laqad nasabtu bihi nasalan lizuqumi yace amartuka alkhairu lakin ma atamartu bihi wa mastaqamtu wa mastaqamtu fama qawli laka istaqimi wa la tazawwartu qabla al-maut nafilatan wa lam usalli suwa faradin wa lam asumi bakin nan wannan baban ya kare ah wa khalifin nafsa ne ko ah to zan mu tashi nake cewa wa khalifin nafsa wa shaytana wasihima wa inhuma mahadakan nusafattahimi yake cewa wa khalifin nafsa ka saba ma rai ka saba ma zuciya wa shaidana da shaidan wa asihima ka musu sabo da al-mukhalafa da al-isyan duka abu ɗaya ne yace wa inhuma idan sun kasance da zuciya da san rai da shaidan ma hadaka nu sun tsantsantar maka da nasiha fattahi muka tuhumce su idan sun baka nasiha sun ce wannan tsantsar nasiha ce da shaidan da san rai da zuciya to ka tuhume su ba nasiha bace ta alkhairi ya ce wala tuɗi minhuma khasman wala hakaman kada ka yi biyayya abokin husuma ko kuma abokin hukunci a cikinsu kowanne daga cikinsu kada ka yi biyayya sai ya ce fa'anta ta'arifu kai da khasmi kai ka san makircin abokin husuma wal hakamu da wanda kuke hukunci tare da shi ya ce astagfirullah ina neman gafara Allah min qaulin bila amalin ta faɗa da nake ba tare da aiki ba laqad nasabtu nasalan haqiqa na nasaba na nasabta nasalan ɗa bihi da wannan maganganu na wadda zai ukumi ga bakarara mace wadda take bakarara ce bata aihuwa kamar na nasaba mata ɗa da wannan maganganu da nake faɗa ma'ana ina gaya muku su akan ku ɗauka ni ma ba dan ina aiki da su ba yace amartuka alkhaira ma'ana amartuka bil khairi na umarce ka da alkhairi lakin ma atamartu bihi amma ni ban umarci kaina da shi ba wa mastaqamtu ban yi istiƙama ba ban daidaita ba yace fa ma qauli laka istaqim magana ta ba ta daidaita a gare ka ba kenan yadda ni ban zama na mustaqim ba to magana ta ma ba ta zama na mustaqima a wajen ka ba saboda magana tana tasiri ne a wajen mai yinta idan shi ya aikata ta yace wala tazawwatu qabl al-maut nafilatan wala tazawwatu nafilatan ban yi guzurin nafila ba qabl al-maut kahin mutuwa ta walam usalli ban yi sallah ba su wa faradin banda ta farilla walam asumi ban yi azumi ba shi ma banda na farilla wannan duka tawadu'u ne da kaskantar da kan yashi akan nasihohin da yake wai kada ka ga cewa tsarkake kan shi ne yake cewa kai ka yi shi ya riga ya tsida a'a ba wannan yake nihi ba yawa sai sharhi malam yake cewa wa khalifin nafsa ka saba ma rai wa shaydana da shaydan wasu ma ka saba musu dai wa huma mahadakan nusha idan sun tsantsantar maka da nasiha fattahimi to ka tuhume su abin da yake ciki na farko lugatul bait luga ta baiti mahadaka shine ai akhlasa lakan nusuha idan sun tsantsantar maka da nasiha wa fi diwani ibn al-khayyat a cikin diwani na ibn al-khayyat yake cewa kama astafidu akhan barran fayujizni wa abtagi majidan mahadan fayuyini yace so nawa nawa ne nake ta neman akhan barran dan uwa na gari fayujizni yake wahalar da ni sai in rasa wa abtagi majiran ina neman mai karamci mai darja makadan tsantsa fayini sai gajiyar da ni har in gaji ban same shi ba nan mahallu shahid da yace makadan yana nihin tsantsa ma'ana mahada lakan nusa idan sun tsantsantar maka da abin nan da biyayya ma'ana bait ma'ana baitin abin da yake nihi wa khalifin nafsa ka saba ma zuciya wa sharikaha da abokinta allazi yuguriha wanda ke cinnata za ta hawa nat idan ta yi banza da abu wa ya ha kuma yake zaburar da ita iza ta bada ce dan ta yi sanki da abu zuciya tana tare da abokinta kuma wanda yake ziga ta daga ta yi sanhi gami da sharri to da kai abokinta he zaburo ya ta abin ga inta shine shedan falatar kun ila wahidu minhuma da ita da abokin nata kada ka karkata wajen ko ɗaya daga cikinsu wa in akhlasa laka nusa ko ya tsantsantar maka da nasiha Allah yana cewa amma man khafa maqama rabbi amma duk wanda ya ji tsoron tsayuwa ubangijin shi wana hannabsa anil hawa ya hana zuciyar shi gami da san ranta fa innal jannata hiyal ma'awa aljanna ita ce makomashi kaga sakamakon wanda ya saba ma san rai da san zuciya sai na gaba abu na gaba ma'anar baiti baiti na 26 yace wala tudai minhuma khasaman wala hakaman kada ka bi abokin husuma da abokin hukunci fa anta ta'rifa kai da hakami kai ka san makircin abokin husuma da ma kuma abokin hukunci ma'anar bait saboda babu kalma mai wahala cikin shi ma'anar baitin asi izanna bin nafsi wa shaydan da'iman da zuciya da shaydan har abada ka muna na musu zato sawa'un ma zahara minhuma bi mazharul husuma duk daya ne sun bayyana maka mabayyana ta abokin husuma da abokin jayayya da rikici wa mim tazahara bil wara'i wa taqwa sawa'un duk sun bayyana maka da tsantseni da tsoron Allah fakilahu ma gaira mutumin da zuciya da shaidan dukkan su ba abin amincewa bane li'annahuma tahalafa dan saboda sun kulla kawance alal iqa'i bika akan sai sun hallaka ka li udwati li adawati himalaka saboda abukan adawarka ne da zuciya da shedan sun kulla alaka sun kulla kawancan cewa sai sun hallaka ka ka san matsayin su sai ka san in sun baka nasiha ya zaka kalle su li anna dawa'in nafsu salasa saboda abubuwan da suke jan zuciya ayi abu guda uku ne al'aqalu wan nafsu wa shaydan da hankali da abun nan da nafsu da zuciya da shaydan fal aqalu salim shi hankali lahiyayye ya kuduka ila alkhairi yana janka zuwa ga alkhairi wahuma ila sharri amma da zuciya da shaidan su kuma zuwa ga sharri suke janka kenan kaga mai janka zuwa alkhairi guda ɗaya ne shine hankali da hiyayi masu janka zuwa ga sharri a tare da kai su guda biyu ne da zuciya da shaidan kenan kaga dole sai kai iyayen ka zakarin jaye su sai baiti na 27 baiti na 27 malam yake cewa astaghfirullah ina neman gafara Allah min qaulin bila amalin da aiki fada da nake ba tare da aiki ba laqad nasabtu nasalan bihi da wannan magana tawa kaman na nasaba da ne ga bakarara luga baiti yace nasalan ai zurriya in an ce nasal shine zurriya yake cewa wasu daga cikin mawaka yake cewa lam yurid malan lam yurid malan wala nasalan ayatihi zawjan wala yu'alliq habiban wala nasalan ukum shine almar'a allati la talidu macen da take bata aihuwa ita ake cewa bakarara qalal ulama malamai suka ce qafu ukum sakina qafun ta al ukum dar me ta ake ma'ana ukum fa iza dummat idan aka mata rufa kamar anan gurin fa huwa lil mubalaga to mubalaga ce ukum take wadda bata aihuwa ita ake ce ma ukum da ma qafun kin darmi amma in aka mashi rufa kamar nan gurin ana nihin wadda har abada bata aihuwa ma'ana wadda an ɗeba tsammanin aihuwa kwata-kwata tare da ita fahuwar mubalaga abu hudai da yake cewa aljumahi yake cewa ukamin ya ce ukiman nisa'u fa ma yaliduna shabihahu innan nisa'a bi mislihi ukumi ukiman nisa kaga nan yace mata sun yi bakararanci gami da su aihu kwatankwacin shi ana yabon wani ne innan nisa'a bi mislihi ukumi mata gami da su aihu kwatankwacin shi bakarara ne ma'anar bait anan gurin huna astaghfara nazim anan mai waƙe yana neman gafar Allah ne shine albusairi gami da faɗa da yake ba tare da aiki ba ma'ana yadda ya nasaba wannan nasihohi masu tsada da maganganu masu kyau yadda ya nasaba su kamar nasaba ɗa ne ga mace bakarara wadda batta abin nan wadda batta aihuwa sai abu na gaba baiti na gaba na 28 ya ce amartuka alkhaira na umarce ka da alkhairi lakin ma atamartu bi sai dai ni ban umarci kaina da shi ba wa mastaqamtu kuma ban yi istiqama ba ban daidaita ba fama qauli istiqama laka magana ta ba za ta daidaita akan ka ba ma'ana yadda ni ban zama ne mustaqim ba to magana ta ma ba za ta zama ne mustaqima a wajen ka ba lugatul bait amartuka ai amartuka bil khairi na umarce ka da alkhairi wa talabtuhu minka na ne ma ka aikata shi وهو من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أي أفعال فعلين وأن تتعدي زوا مفعول غدابي أولهما بنفسه نهر كون دكانشي أمرتك الخير والآخر تارة كذلك غدان كما ونلوكتي كمرهكا ونلوكتي دواسط تحرفي ya ce amartuka bil khairi ko amartuka al khaira duka ana yi in ma yi ta'addi da mafa'uli guda biyu da kanshi wai ko kuma mafa'uli daya yace a wannan mawakin yake cewa amartuka al khaira fa fa'al ma umirta bihi faqad tarakta zamalin taraktuka zamalin wa za nasabi yace amartuka al khaira na umarce ka da al khairi fa fa'al ka aikata ma umirta bihi kaga mahallu shari amartuka bai ce amartuka bihi ba sai zo kuma na a ce ma umirta bihi sai ta'addi da bihi da harful jarri yace fa ma qauli laka istaqimi ai anna qauli lam yastaqim laka magana ta ba zata daidaita a gare ka ba bal kad khalafa ma aqulu magana ta ta saba abin da nake faɗa wal qawlu la yatabiru sami'u magana ko mai sauraron ta bayya kallanta a magana wa ya amalu bi muqdar yayi aiki da abin da ta kumsa galiban mafi rinjaye illa iza qamila bihi almutakallim sai in mai faɗa yayi aiki da ita wannan galibi shine abin da mai da'awa ya kasance farkon abin da mun faɗe shi a cikin wannan kin mazahirul hikima babban abin da zai kasance makami na da'awa to mai da'awa ya rika kokarin aiki da abin da yake faɗa shine babban makami na da'awa amma in dan faɗan ne ta baki wannan sai zama na batta da fa'ida a wajen wanda ake gaya ma ma'anar bait ma'anar baiti ya amartuka bil amali saliha na umarce ka da ka aikata ayyuka na gari walakin ne lam amal bima amartuka sai dai ban aiki da abin da na umarce ka ba walam astaqim ala ta'a ban yi istiqama akan aiki na gari ba fa ma ma'ani amri iyaka bil istiqama idza lam astaqim to me ma'ana in umarce ka da kai istiqama ni kuma ban daidaita ba fala budda lil insani ba makawa ga dan adam an yastaqima qadar istidati ya daidaita lamarin shi daidai iya kokarin shi ya zama mustaqim qabla an ya amur gairuhu ka hanya umarci wani wa hukiya an hikaito anna rajulan min al-mashayikh wani mutum daga cikin malamai magabata qudima lil imama an gabatar da shi gami da limanci fa qala sai ce istawu wastaqimu ku daidaita ku yi istiqama rahimakumullah fa gushi alai sai ya fadi ya suma falamma afaka yayin da ya farfado yace awwa mali amur gairi bil istiqama wa insi nafsi me yasa nike umarta ku da istiqama ni kuma na manta da kaina da nace muku istawu wastaqimu magana ce ta baka lugatul bait to na ishe baiti na 29 ce wala tazawwatu qabla al-maut nafilatan ban yi guziri da wata nafila ba kafin mutuwa walam usalli ban yi sallah ba siwa faradin badda ta farilla walam asumi kuma ban yi azumi ba lugatul bait wala tazawwartu ma'aqafin ne akan wa mastaqamtu ban yi istiqama ba at-tazawwur shine rukun guziri wa tazawwudu fa inna khayra zadi taqwa kamar yadda Allah ya faɗa ma'anar baitin shine ma'ana aina min ana min al-istiqama ina gami na da istiqama min ta'ati wan nawafil qabla mauti kahin in mutu ma yakunu zadalli abin da ya kamata in ya zama guziri gare ni yace bari na takaita akan farilla na sallah da azumi ma'anar baitin shine malam yana yin takaici da bakin ciki da nadama gami da yadda ya tozartar da rayuwar shi ga abin da yake bukata na guziri shine takawa takawa ita ce guzirin mai guziri zuwa ga lahira shine abin da yake nihi nan shine karshen baban na gaba insha Allah ta'ala zan mu tashi al-fasl salis fi madahin nabi alayhi salatu wassalam cikin yaban annabi alayhi salatu wassalam zalamtu sunnata man ahya zalama ila an istaqada ma min ad-durr wal min waramin abinda muka wada daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mana gafara fa'ida wannan ta abun ga a kalkashin shi zan mu karanta ta littafin wannan al-fallah al-andalusiyya ko kunna amfulin yawa yawa a gulguje mun cinye lokacin cikin lisharin arba'una he a gulguje zan mu karanta fa'idodi a cikin wannan littafin na abin ga na alfallaha alƙisa misalisi ne littafin alfallaha al'andalusiya na ibn al'awwam al'ishibili rahimahullahu ta'ala alfasulul awwal fasali na farko da malam ya kawo a cikin wannan littafi nashi wanda mun taba karanta wata fa'ida a cikin shi shine fi anwa'il aradina cikin nau'ika nau'ika wannan kawai abin da yake karantar da mutum noma kawai noma yake karantar da mutum an an ce noma ya tattara gaba ɗaya da na gona na damuna da muke da na garka da komai da komai babu wani icce da bai karantar da kai hasa'is ɗin shi ba da yadda ake noma shi da yadda ake girbe shi da yadda za a tattale shi da yadda za a mushi duka babu abin da ya bari Allah mushi rahama a nan gurin fasali na farko kafin a shiga duk wasu abubuwa ya yi fasali na farko wanda yake cewa min kitabil ajaji fi ma'arifati tayyibi wal wasat cikin ba fasali na farko wanda zai karantar da mu nau'i na ƙasa sanin wace ƙasa ce mai kyau da kuma tsakatsakiya da kuma kaskantattar ƙasa wajen sha'anin gona wajen shibka da kuma shibka dashe wanda suke nuna da kuma alamomin da za a gane ƙasa mai amsa shibka ce da kuma wani nau'i na shibka ya kamata a sa mata da kuma wani irin nau'i na shibka in an bata za ta huddo kyakkyawa da kuma nau'i na itace da ma duk wasu kayan ɗanye in an bata za ta yi kyakkyawan abin nan ya ce ya zo daga cikin ibn littafi na ibn al-hajjaj cikin muhtarul adu mazmumuha ƙasar da za a zaɓa da wadda za a yaba Allah mushi rahama ya ce awwal maratibi ilmin mithla huwa huwa ma'rifatul ard farkon abin da ya kamata manomi ya sani a cikin sha'anin sha'anin gona kan ya shiga noman shi yace shine ya san kasar da zai shibka a cikin ta wa maizuha da kuma mumayyazat kinta wa ilmu jayyidha min daniha ya kuma sanin ta kirki da ta banza yace wa man la alamu zalika duk wanda bai san wannan ba faqad ada al asala ya tozarta asalin noma wasta haka fi hazi sana'a ismul jahali a cikin wannan sana'a ta noma sunan shi jahili abinda muka siffanta da shi kenan muke ta noma na wahala mun kare abinci ma yana gagara me yasa saboda irin wannan noman ne amma turawa da suka siffanta da wannan siffar da yake faɗa kahin ma a kawo mu yanzu he an shibka ne bana ka yi wahala ka ka zuba kuɗin ka ɗada an kare da kaka zaga cewa kai ashe in baka samu abin amfanin da ka sa ba zaka gane cewa ashe wannan ƙasa bai dace ba a sa mata riɗi bai dace ba a sa mata kaza bayan kayi asara kayi wahala ka ƙare daɗa ba duka ce bari in gwada mata dawa in ka sa ita ma ba ta yi ba ce to bari in gwada kaza to alhali ko kahin aje can gurin wanda suke yin shi bisa ilimi kahin ma a kahin ma a san cewa a fara yin shibkar ɗaukan ƙasa ake a yi dirasa ta a san cewa me ya kamata a sa mata kuma wanda cikin abin da za a hatsi nau'i nau'i ne masala a cikin hatsin da za a sa mata ma wani nau'i ya kamata a sa mata wanda in an sa ba za a yi asara ba kuma yadda sabkar ruwan yake a wajenta yaya mine ne kamata a sa to wannan turawa shi suke ɗauka kuma a littattafanmu na musulmi in za a karanta maka wannan littafin wallah za ka tabbatar da cewa uwayenmu da kakanni ba su ma san me noma ba ba su san shi ba wannan ya dai karantar da su shi za su yi mamaki za a karanta musu cikin baban sha'anin gona a cikin wannan littattafan ya ce to duk manomin da bai san wannan ba sunan shi jahili a cikin sha'anin noma kuma ya cancanci a kira shi cewa jahilin manoma kuma har abada wahala ce zai ta yi a cikin a cikin sha'anin noman shi sai a nan gurin na gaba ce a cikin littafin alfallahalun nabadiyya irin abin da ya gabata yake cewa ai ilimin ku sani an al'ada takhtalifi ikhtilafan kasiran mutafawitan ƙasa tana shan bambam sosai shan bambam wanda ya wuce misali yadda zata amshi siffar sanyi da kuma ɗanyantaka ya ce manoma suna buƙatar sanin nau'i nau'i na ƙasa saboda sanin ƙasa shine asali a wajen shibka ga baki ɗaya kowane tsiro asalin ƙasa ita ta baka ta reni abin ta tattale shi ta baka shi ya ce to wajibi ne ga manomi ya san ɗabi'a ƙasa ya san ɗabi'a gonar shi ya sa mata itace da shibkar da dashen da ya dace ya ce wa ƙarta ta gayyarar adi ila tsomul muhulikalin da bata ana isa mun ƙasa ta sauya da tana karɓar wani abu ma ta sauya kuma an sa mata hallaka shi zai ba tantala shi ba misalin maluha kamar ƙasar da take da gishiri gishiri da ma wata daga cikin nau'in shi sababin wannan shine rana idan ta yi mata yawa zata sa kawai abin da za a bata ga ta tana gishiri gishiri kuma gurin mai rana ne ana bata abu kawai hallaka shi ne zai ba tantala shi ba ya ce wa asbabun ukhra gairu zalika da ma wasu sabubba wasu wannan wanda duk wanda ya san wannan sana'a ya san shi razi cikin littafin sam'ul kiyani yake cewa innal hajara yastahilu illa diniya min ad-dahari dutsi wannan da muke gani dutsi da muke gani wannan manya manyan duwatsi yau da gobe shine rana take kishin shi ya koma ya zama na laka bi fi'il shams wal matari ta yadda ruwan sama in yana shan ruwan sama yana shan kasa shi yake koma ya koma tabo shekaru masu yawa aru aru miliyoyikan shekara dutsen guri kaza shi zai koma ya zama na tabo idan rana da ruwan sama suna bugun shi ya ce li anna shamsa fiha tajfifan saboda rana ita ke busar da abu wa tabdidul ajza kuma tana daidaita kishi kishi ka fi'ilin nar kamar yadda wuta take aikatawa sun mai ji'ul madar sannan ba mu gaba wanda suke son wasa duwatsu wuta ake kunnawa ta jima tana amana bashi wuta ana bashi wuta to ranan ma in ta yi shekaru masu yawa haka nan take mishi da kanshi ya koma laka ya ce sannan ruwan sama in ya zo fai hillu min hama kada da tufa sai ya hau matsayin abin da ya tafshi ya ta'aka da sai ya cinye kan shi wai afan ya share alad dahar idan zamani ya tsoha ta siru dinan har sai ya koma har sai ya koma laka shi wannan dutsen wanda yake nan to idan mai noma ya san cewa wannan taban wannan taban asalin shi dutse ne wanda ya koma wannan laka kuma ta ina zai sani zai gaya maka hanyoyin da ake bi a san cewa wannan taban asalin shi a shekaru na baya da suka wuce dutse ne ya koma tabo ka in ba kai na wahala in zo in ce in shifka shifka a cikin shi zan yi wahalar banza yace dalili ne ga abin da yake cewa anna shamsa hiya allati tahirrul arda ƙasa ita ce take rana ita ce take sanya ƙasa ta zama ta yi zahi sai ta sanya duk wasu abubuwan da ke busanta sun zama na ɗaiɗaiku kuma sai kasance an samu ta yi ƙarhi akan wasu tsaunuka na abin nan zai kama na yadda bayanin ita kanta ranar duk da muna ganin kamar sharri ce ba sharri ba ce kuma dangance da sha'anin gonar da sha'anin shibka da sha'anin wannan kin tana da amfaninta tana da fa'idarta kamar yadda zai mu gani a cikin fa'idodi na gaba da dama ne lokaci ya ƙware mana abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi